بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله إن للمساجد دورا عظيما في الإسلام يحضر فيها المسلمون ويجتمعون في مكان واحد ويقومون في صف واحد ويصلون خلف إمام واحد فلا فرق بين العبد والسيد والملك والخادم والغني والفقير والشيخ العالم والرجل العادي كلهم سواء أمام الله تبارك وتعالى لا يفضل أحد منهم على الآخر إلا بالتقوى عباد الله فإن المسجد تعلم الناس أن يعيشوا سويا متضامنين ولا يعتدي أحد على الآخر بحسبه ونسبه أو بمنصبه أو وظيفته لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم بناء المسجد بناء المسجد بنى مسجده للائتلاف وربط الإخوة بين الأمة الإسلامية عباد الله إن المساجد بيوت الله وهي أشرف البقاء على وجه الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها ويذكر في حسب الله جل وعلا ويحضرها رجال لا يغفلون عن طاعته كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في حسمه يصدح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار عباد الله فإن المساجد تغير أحوال الإنسان من شقاء إلى سعادة ومن ضيق إلى رخاء وتعالج القلوب حيث تجعلها رقيقا وتنزل عليها الرحمات وتحف الملائكة بأجنحتها وهي أماكن المنافسة في الخيرات ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها وعمارتها كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها من بنى مسجدا لله تعالى يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة ويقول الله تبارك وتعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ودلت هذه الآية الكريمة على أن هناك عمارتان للمسجد حسية ومعنوية ووثبت من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأل عنها فقالوا ماتت يا رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها وقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلما مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تبارك وتعالى ينورها لهم بصلاة عليهم متفق عليه وحديث أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منها ورجل قلبه معلق في المساجد متفق عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يا باين الله وجود الله سبحانه وتعالى مسني رايوم ذات كاري زامكما قال الله Allah zai tsayar da mu ya tambaye mu akan abin da muka aikata a wannan gida na duniya. Ya bayan Allah masallaci ɗakin Allah ne, masallaci na Allah ne. Duk lokacin da mutum ya gina masallaci yana kammalawa ya zama na Allah. Ya fita daga cikin mallakinsa ko gado idan ya rasu, ya zama na Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da aka ce na Allah ne, ya zama na bayan Allah ne. shi yasa masallaci yana da rawar da yake takawa sosai a cikin musulunci wanda kowane musulmi zai iya zuwa masallaci a haɗu a yi sallah tare a yi sahu ɗaya a bayan limami ɗaya a masallaci ba bambanci tsakanin shugaba da ubangida ba bambanci tsakanin sarki da bafadi ba bambanci tsakanin yaron gida da mai gida ba bambanci tsakanin mawadaci da talaka ba bambanci tsakanin jagora da wanda ake jagoranta ba bambanci tsakanin dattijo da saurayi ba bambanci tsakanin babban mutum mai ilimi da wanda ba shi da ilimi dukkanin mutane ɗaya suke a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba wani ɗaya wanda zai fifici ɗaya sai da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya bayan Allah mu sani masallaci guri ne na koyar da mutane alkhairi wanda mutane za su rayu su taimaki junansu wuri ne na karantar da mutane zaman lafiya da ci gaban al'umma ba wani mutum ɗaya da zai wani ta'addanci saboda matsayinsa ko girmansa ko darajarsa ko mukamin da yake ɗauke da shi wani aiki ne na Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a yi abin da ya ce a yi shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina manzon Allah ya samu Madina a cikin wani irin yanayi ma'ana ya samu Madina ana ta rigingimu ga Yahudawa bangarori guda uku banu Qainuqa banu Nadir da makan banu Quraiza ga munafikai sun cika garin Madina ga su kansu musulman Madina kansu ba haɗe yake ba manzon Allah da ya hijira sai tsaya yayi tunani ya ga cewa wani aiki ya kamata ya fara yi wanda zai kawo haɗin kan al'umma wanda zai kawo ci gaban al'umma wanda zai kawo da waccan fitina wanda zai kawo zaman lafiya sai manzon Allah ya fara tunanin bari ya fara gina masallaci don masallaci guri ne na haɗin kai masallaci guri ne na son juna da ƙaunar juna waje ne na karantar da ainihin wato zaman lafiya da ci gaban al'umma sai manzon Allah ya gina masallaci wannan masallacin da ya gina sai aka waye gari kowa yana zuwa sallah a cikin sa wannan ta sa aka samu ƴan uwantaka tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina su kansu mutanen Madina suka daidaita tsakaninsu wannan ta sa aka samu soyayya aka samu auratayya aka samu kasuwanci mai kyau sannan aka samu zaman lafiya masallaci ɗakin Allah ne ba wani guri a bayan ƙasa wanda Allah maɗaukakin sarki ya so fiye da masallaci shi yasa inda za a ce gaba ɗaya garin nan ba wani masallaci sai wannan masallacin to da ba inda Allah ya fi so fiye da wannan gurin shi yasa guri ne wanda Allah yake so kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa mafi soyuwar guri a ƙasa ko a gari shine masallaci masallaci inda Allah ya fi so fiye da ko ina a dukkanin gari ko ƙasa ko unguwa ko ainihin wato wani yanki sannan waje ne wanda Allah ya yarda a ambaci sunansa wanda ake a halatta dan a ambaci sunan Allah a ɗaga sunan Allah a ji ƙur'ani a karantar da alƙur'ani kamar yadda Allah yake cewa fi buyutin akwai wani haske na musamman a masallatai masallaci abinallahu an turfa Allah ya yi izini a ɗaga sunansa Allah ya yi izini a kula da shi Allah ya yi izini a tsabtace shi Allah ya yi izini a ainihin wato je dan a ambace shi wa yi zukara fi hasmuhu sannan a ambaci sunan Allah a cikin masallaci yusabbihu fiha bil hudi wal asal akwai wasu mazaje kullum zaka same su a masallaci safiya da yamma suna tasbihi suna ambatan Allah suna tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce rijalun akwai waɗansu mazajen kuma la tulhihim tijaratun wala bai kasuwanci ko saye da sayarwa baya shagaltar da su daga ambatan Allah baya shagaltar da su daga tsaye da sallah baya shagaltar da su daga bada zakka suna jin tsoron wani yini wanda zukata da idanuwa suke raurawa suke juyawa shi yasa bayan Allah masallaci guri ne na canja ɗabi'u da halayen mutane masallaci guri ne na nuna mutane alkhairi masallaci ba waje bane na mai da martani masallaci ba waje bane na cin mutunci masallaci ba waje bane na aibantawa shi yasa yana da kyau ga limamai waɗanda suke hawa mumbari su sani cewa suna wakiltar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kar ka hau kan mumbarin manzon Allah ka dinga bata wani ko ka ci mutuncin wani ko ka aibanta wani wannan ba daidai bane so da yawa ana samun kurakurai a gurin waɗansu liman wani limamin wata matsala za ta haɗa shi shi da wani a unguwarsu amma idan ya zo ya hau kan mumbari sai ka ji yana mai da martani ga wannan mutum wanda suka samu saɓani alhalin kuma saboda mutum dubu ɗaya sun zo ne don su saurari hudu ba amma ya ɗige yana cin mutuncin wani mutum ɗaya akan mumbari wannan ba daidai ba ne masallaci ba a mai da martani akan mumbari ba a cin mutuncin wani akan mumbari wuri ne na shiryar da mutane wuri ne na karantar da mutane waje ne na isar da saƙon Allah na isar da saƙon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana umarnin raya shi yayi mana umarnin raya irin wannan gurin kuma har Allah ya nuna mana cewa raya masallaci yana daga cikin alamar imani Allah ya ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billah kadai dai masu raya masallatai su ne waɗanda suka yi imani da Allah raya masallaci kala biyu ne akwai raya masallaci hissi akwai raya masallaci ma'anawi raya masallaci hissi shine gina masallaci kamar yadda aka gina shi haka raya masallaci hissi tsaftace masallaci kula da hasken masallaci kula da iskar masallaci kula da shimfiɗar masallaci duk wannan raya masallaci ne duk wanda ka same shi yana kula da waɗannan abubuwa to kai mai shaida mumini ne har hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na na Aisha Allah ya kare yadda gare ta manzon Allah yake cewa duk mutumin da ya gina masallaci saboda Allah Allah ka gina masa gida a gidan aljanna shi yasa muna fatan wanda ya gina wannan masallaci Allah ya gina masa gida a cikin aljanna Allah madaukakin sarki ya karba masa ya sanya masa albarka a cikin wannan aiki da yayi na alkhairi to idan baka samu damar gina masallaci ba yi ƙoƙari ka samu damar tsabtace masallaci ko ka samu damar kula da shimfiɗar masallaci ko ka samu damar kula da iskar masallaci ko ka samu damar kula da fitilar masallaci kai ma ka shiga cikin masu raya masallaci akwai wata mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta ɗaukar wa kanta wani aiki cewa aikin da za ta yi kullum za ta je ta share masallaci kullum za ta je ta tsabtace masallaci kullum idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ga masallaci a share a tsaftace wata rana sai manzon Allah ya zo masallaci sai ga masallaci ba a share ba sai manzon Allah ya tambaya ce ina wannan matar wadda take share masallaci sai sahabbai suka ce da manzon Allah ya rasulullah Allah ya mata rasuwa manzon Allah ya ce me yasa ba ku sanar da ni ba saboda su suna ganin ai ta yi kankanta a sanar da manzon Allah dan ta rasu suna gani baka kai ba me yasa dan ta rasu sai an sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka binne ta ba tare da manzan Allah ya sani ba manzan Allah ya ce afala azantumuni me yasa ba ku sanar da ni ba kun nemi izini na cewa wannan baiwar Allah ta rasu ga yanda za a yi da ita sai manzan Allah ya ce dalluni ala qabriha mu je ku nuna min kabarinta manzan Allah ya taka da kabas kafarsa mai albarka aka je aka nuna wa manzan Allah kabarinta manzan Allah ya kabarta sallah a makabarta ya mata sallah bayan manzan Allah ya mata sallah sai maza Allah ce da wannan makabartar gaba ɗayanta duhu ne a cikinta amma albarkar wannan sallar da ne wannan mata yanzu wannan makabarta gaba ɗaya ta yi haske me ya bata wannan matsayi da wannan falala shine sharan masallaci idan har ɗan sharan masallaci zai samu wannan daraja to ina ga kuma wanda ya gina masallacin ina ga wanda ya kula da shimfiɗan masallaci ina ga wanda ya kula da haske ko iska ko fanka ko menene masallaci shi yasa wajibi ne mu raya masallaci ta wannan fuska raya masallaci ta bangare na biyu ma'anawiyar shine raya masallaci ta hanyar halattar masallaci domin a yi sallah da kai a cikin jam'i ka je masallaci dan ka saurari wa'azi ka je masallaci ka ji alqur'ani ko ka je masallaci kai karatun qur'ani ko ka je masallaci kai na fulfuli ko ka je masallaci saboda wani aiki na alkhairi wannan maraya masallaci ne shi yasa yana daga cikin mutane guda bakwai ranar tashin alkiyama waɗanda za su shiga inuwa al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai wannan shine wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa take damfara da masallatai duk inda ka gan shi yana tunanin masallaci in za a yi sallar jam'i zai je masallaci a yi da shi idan za a yi tafsiri zai je masallaci ya je in za a yi wani aiki na alkhairi ana kiran shi a masallaci zai je zai je masallaci ya karatun qur'ani ya na fulfuli to wannan ranar tashin alkiyama yana karkashin inuwa al'arshin Allah subhanahu wataala ranar da babu wani wata inuwa sai wannan inuwa din shi yasa ka yi kokari ka zama daga cikin masu raya masallaci ko dai ta bangaren tsaftacewa da kulawa da ginawa ko kuma ta bangaren halartar sallar jam'i da tafsirin alkur'ani da karatuttuka da malamai suke gabatarwa a cikin ainihin wato masallatai ya bayan Allah wanda ya gina masallacin nan ya riga ya yi aikin shi yanzu haƙƙi ne ga mutanen unguwa kuma su kula da masallaci su kula da masallaci ta ɓangaren wannan rayawa da ne guda biyu su kula da tsaftar masallaci kar su bar masallaci ya lalace masallaci ɗakin Allah ne masallaci na Allah ne kuma yana daga cikin wuraren da mala'iku suke dabdala a koyaushe shine masallaci kullum inda haka muna tare da mala'iku rama a wannan wajen hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce majtama qawmun fi baitin min buyutillah jama'a ba za su haɗu a masallaci ba haɗuwa kawai a masallaci yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa hafathum almalaikat wa zakarahum Allahu fi man inda waɗannan abubuwa guda hudu idan mun haɗu a masallaci Allah zai mana su abu na farko Allah zai saukar da nutsuwa a cikin masallaci abu na biyu mala'ikun rahama za su lullube mu a masallaci kuma idan mala'ikun rahama suka lullube mu addu'a za su rinka mana suna cewa Allah ga ka nan suna zaune a masallaci Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam idan mun gama wannan sallar mala'iku za su koma ga Allah sai Allah ya tambayi mala'iku, mala'iku ina kuka je, yaya kuka samu bayina, mala'iku su ce Allah mun je mina, mun je masallaci, mun samu bayinka suna sallah, mun ban sun gama sallah. Sai Allah ya ce da suka yi sallan nan kun ji sun yi addu'a, mala'iku su ce eh Allah mun ji suna addu'a. Allah ya ce me kuka ji suna roƙo, mala'iku su ce ya Allah mun ji suna tsoron rahamarka. Sai Allah ya ce kun ji suna neman tsari daga wani abu, mala'iku ce Allah mun ji suna neman tsari daga azabarka sai Allah ya ce mala'iku ku ce da na gafarta musu gaba daya sai mala'iku ce ya Allah wasu daga cikin su ba mutanen kirki bane sai Allah ya ce mala'iku ni dai na faɗa muku na gafarta musu gaba daya sai mala'iku sake cewa ya Allah akwai wane da wane da wane sun zo wucewa ne suka ga ana buɗe masallaci suka tsaya amma ba mutanen kirki bane sai Allah ya ce mala'iku ku sani humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum duk wanda ya zauna tare da mutanen nan ko lalatacce ne ya ci albarkacin su na gafarta musu gaba daya in ba masallaci ba ina za ka je kai awa ɗaya awa biyu ka samu gafara Allah shi yasa ya rage ga waɗanda suke a wannan unguwa su kula da rayar masallacin nan kar ku bari ya lalace ɗakin Allah ne yanda kake kula da gidanka da ɗakinka to ka kula da masallaci fiye da haka domin kula da gidanka zai amfane ka ne kai kadai amma kula da masallaci zai amfani duniyarka da lahirarka kuma za ka taimaki al'umma kuma Allah zai gafarta maka ya maka rahama saboda tsabtace shi sannan a kula da masallaci ta bangaren karantarwa kar a bar masallacin nan kawai a sallah farilla a rufe wannan ganganci ne ya kamata bayan an yi sallah a yi karatu a yi darasi a karantar da bayan Allah sannan a kula da masallaci ta bangaren zuwa a yi sallah a cikinsa kuma a cika shi wannan shine haƙƙin masallaci a kanmu sannan kar mu yadda mu mai da masallaci gurin mai da martani ko cin mutunci ko aibanta ko wulakantawa wannan ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya mana jagora inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka